أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيامنا شاتقس قوة رمضان wata na tara a jerin watannin musulunci hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratu shura karatunmu da ya gabata mun tsaya ne a kan aya ta goma sha biyu a yau da izinin Allah ta'ala za mu tashi bisa kan aya ta goma sha uku faɗin Allah ta'ala shara'a lakum min ad-din
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعون إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Shara'a lakum min addini ma wasa bihi Nuha, ya shari'anta muku addini ma wasa bihi Nuhan abinda ya yi wasiya da shi ga annabi Nuhu, wallazi auhaina ilaika, da kuma wanda muka yi wahayin shi zuwa gare ka wa ma wasaina bihi ibrahim wa musa wa isa da abinda muka yi wasici da shi ga annabi ibrahim da annabi musa da annabi isa an aqimu dina wa la tatafarraqu fi shine cewa ku tsayar da addini kuma kada ku rarraba a cikin shi kabura alal mushrikina ma tad'uhum ilai yayi girma akan mushrikai abinda kuke kiransu zuwa gare shi Allahu ya ji tabi ilaihi man ya sha, Allah yana zaɓen wanda ya ga dama zuwa gare shi, wa ya haji ilaihi man yune, kuma yana shiryar da wanda yake komawa zuwa gare shi, wanda yake komawa gare shi, wa mata farraku, Allah ta'ala ya ce, kuma ba su rarraba ba, illa min ba'adi ma ja a humul ilmu bagiyan bainahum. Sai bayan da ilimi ya zo musu saboda zalunci a tsakaninsu. Falaula kalimatun sabaqat min rabbika ba don wata kalma ba da ta gabata daga ubangijinka ila ajalin musamman zuwa wani lokaci da aka ambata laqudiya bainahum da an yi hukunci tsakanin su innal ladina uritul kitaba kuma lalle ne waɗanda aka gadar wa da littafi min ba'dihim a bayan su lafi shakkin min humuri hakika suna cikin shakku game da shi na kwankwanto Allah ta'ala ya ce shari'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka ya shari'anta maku addini shari'a lakum min addini ma'anan shi Allah ta'ala bayyana lakum wa nahaja lakum min addini ya bayyana maku ya tsara maku wato addini ma wasa bihi nuhan kalmar shari'a asalinta a yaren larabci tana nihin az-zuhur wal bayan wal wuduh bayyanuwa to dan haka aka ce shari'a lakum ana bayyana lakum wa awdaha lakum wa nahaja lakum kenan Allah ta'ala ya tsara muku ya bayyana muku addini ma wasa bihi nuhan abinda Allah ya annabi nuhu wasiya da shi kenan irin addinin da Allah ta'ala yayi wa annabi nuhu wasiya da ya rike to irin wannan addinin ne Allah ta'ala ya shari'anta muku da kuma abinda muka yi wahayin shi zuwa gare ka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na alqur'ani da kuma wasiya da Allah ta'ala ya yi ga annabi Ibrahim da annabi Musa da annabi Isa wannan yana nuna kenan addinin annabawa guda ne wa ulul nubuwati wal huda ma minhum ahadun yahudiyyun wala nasrani bal muslimuna wa mu'minuna bi rabbihim hunafa'u fi sarra'i wal i'lan annabawan Allah gaba daya babu wani wanda yazo yayi addini na yahudanci ko yayi addini na nasaranci gaba ɗayansu musulmai ne mummunai ne masu miƙa wuya ga Allah don haka annabawa shi addinin musulunci da ɗaɗɗan addini ne ba wani sabon addini ba ne ko sabon yayi a Allah ta'ala addinin shi shi ne musulunci mala'ikun Allah addinin su musulunci annabi nuhu kahin annabi nuhu annabi adam addinin shi musulunci shi annabi nuhu bai bauta ma Allah da wani addini ba wanda ba musulunci ba haka annabi Allah annabi Sulaiman annabi Dawud annabi Isa annabi Musa annabi Ibrahim annabi Ayyuba annabi Zakariya kam babu wanda ya zo da wani tsari wanda ake kiran shi da wani abu da ba musulunci ba don haka kalmar al-islam tana da ma'ana guda biyu tana da gamammiyar ma'ana tana da keɓantacciyar ma'ana gamammiyar ma'ana shine addini wanda Allah ya shari'anta ma dukkanin annabawan shi don da za ka karanta alkur'ani sai ka tarda annabi musa musulunci ya yi haka karara alkur'ani ya faɗi ya ce wato ya ƙaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkal ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin wannan annabi musa kenan yake faɗa wa mutanen shi in dai kun yi imani da Allah to ku dogara gare shi shi kadai in kuntum musulmi na in kun kasance musulmai da gaske haka annabi isa wato Allah ta'ala da ya bada labarin shi Allah ta'ala ya ce qala al hawariyuna nahnu ansarullahi amanna billahi wa shahada nahnu ansarullahi amanna billahi wa shahada bi anna muslimun wato mabiya annabi isa suka ce mun yi imani da Allah kuma ka yi shaida lalle mu musulmi ne ashhadu bi anna muslimun saboda haka asalin addini guda ne musulunci ne sannan kuma manuhan shi guda ɗaya ce magangarar shi guda ɗaya ce shi yasa malamai suka ce alakar addinin musulunci wanda Allah ya saukar da shi ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma shari'o'in annabawan da suka rayu gabaninmu akwai wahdatul masdar cewa wato magangare guda ɗaya ce inda Allah inda addinin attaura ya zo da addinin injila da na zabura daga can ne addinin alkur'ani ya zo duka daga wajen Allah ne idan kaga magangararsu guda ne asalinsu guda ne mabubbugarsu guda ce sannan akwai wahdatul maqsad cewa manuhohinsu guda ne dukkanin shari'o'in da annabawa suka zo da su manuhohin shi guda kenan ginshikin tushen shine kira zuwa ga bautar Allah shi kadai babu wani annabi wanda aka yi a wani zamani ko a wani lokaci wanda ya kira mutane zuwa ga ya kira mutane zuwa ga bautar gunki babu babu wani annabi wanda aka yi a wani zamani ko a wani lokaci wanda ya yarda a iya bauta ma Allah kuma a hada da bautar wani wanda ba Allah ba a yi bi tare ba taba yi ba dukkanin annabawan Allah kamar yadda alkur'ani ya faɗi babban abin da suke kiran mutanensu a ni'ibudullaha wattaquhu wa ati'un ko an ibudullaha wajtanibu at-taghut ku bauta ma Allah ku nisanci bautar duk wani wanda ba Allah ba duk wani wanda ba Allah ba da aka bauta ma shine dagut dan haka shesa Allah ta'ala anan sai ya nuna cewa ai wannan addinin dai da muka shari'anta mu annabi nuhu wanda muka shari'anta mu annabi ibrahim wanda muka shari'anta mu annabi musa da isa to shine kuma muka shari'anta muku kenan addinin kira zuwa ga bautan Allah shi ɗaya. Amma tushe na shari'a, to ana samun wato wani rassa na shari'a ana samun bambanci. Annabi Adam annabi Adam annabi amma manzo na farko shine annabi Nuhu ko? Lokacin da Allah Ta'ala ya halicci annabi Adam ya kawo shi a duniya. Ababe waɗanda suka shahi na haram halal da sauran shari'o'i tsari na shari'a ba a saukar mai ba da su, illa bayan wasu ‘yan ababe ƙananu wanda suka shahi wato seta rayuwa da gyara ta, wanda Allah yake mai umarni a yi. amma an bar rayuwarsu haka nan wurin sannu-sannu ne Allah ta'ala yake cika shari'ar shi har ya cika ta tam da annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam bayan annabi Adam ya wuce sai ya zama manzo na farko da Allah ya aiko shi ne annabi Nuhu ko? to kaga shi annabi Nuhu tun lokacin shi aka fara haramta wasu ababe da zuwan annabi Nuhu sai aka haramta auren uwaye lokacin annabi Adam ba haramun bane mutum ya auri uwar shi lokacin annabi Adam ba haramun bane mutum ya auri ƴar uwar shi amma wannan an fara haramta shi ne bayan zuwa annabi Nuhu sai Allah ya ce haramun ne auren uwaye haramun ne mutum ya auri ƴar uwar shi haramun ne aka haramta wasu abubuwa wanda da ba a san haramcin su ba shi ma annabi Nuhu ba dukkanin abubuwan da suke haram ba yanzu can lokacin shi haram ne a sannu sannu ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa a cikin hadisin da Imam Bukhari ya rawaito yace ni misali na da kuma misalin annabawa wanda suka rayu kahin ni yace kawar misalin wani mutum ne yazo yayi gini yace gini yayi kyau ya tsaru sosai ya ce sai mutane suka zo suna kewayen ginin suna kallon shi suna mamakin yadda aka tsara shi ya kyau suna kai wannan ginin mu ya kai kyawun shi ‘yan matsala guda ɗaya dai ce shi ne babu birgi guda na wuri duk wanda ya zo ya kewaya kewaya sai ya yaba ya ce wannan ginin gaskiya ya tsawo matsala ɗaya ce kawai shi ne ɗan bulan nan da ababu guda ɗaya to sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce anan labina ni ne wannan birgin wanda na zo na ɗi da cike ginin ma'ana manzo Allah sallam shi yi da cike addinin annabawa tsare-tsaren Allah na addini a duniya manzo Allah sallam shi ne ya yi da kammala shi yasa ake ce mai cikamakon annabawa kuma da shi ne sauran aikin annabawan gaba ɗaya ya yi da kyawu kamar yadda wannan hadisin ya bayyana saboda haka Allah ta'ala ya shari'anta mu addini irin wanda ya shari'anta mu annabi Nuhu, irin wanda ya shari'anta mu annabi Ibrahim, irin wanda ya shari'anta mu annabi Musa da annabi Isa. Sai Allah ta'ala ya ce an aqimu dina wa la tatafarraqu fi. Shine cewa ku tsayar da addini. Sai malamai suka ce aqimu din ma'ana aqimu dina lillahi wahdahu. Ku tsayar da addini ga Allah shi daya, kinan ku tabbatar da tauhidi. Wa la tatafarraqu. Kakko kakko rarraba. wato fihi kenan wala ta tafarraku fihi nan a wato damiri yana koma zuwa gawa yana koma zuwa ga addini kenan wala ta tafarraku fihi ay fi din kar ku rarraba cikin addinin nan to kamar yadda Allah ta'ala yayi hani a cikin ayan nan game da a rarrabu cikin addini to haka a wasu ayoyi na alkur'ani yayi umarni da cewa a dunkule a mulmule a zama tsintsiya madaurin ki guda a wajen addini Allah ta'ala ya ce wa atasimu bi hablillah wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu wannan ayan ma Allah ta'ala ya ce ku yi riko da igiyar Allah baki daya kada ku rarraba ine da igiyar Allah malamai sun fassara igiyar Allah da cewa riko da alkur'ani mai girma malamai sun fassara igiyar Allah da cewa ruko da tsare-tsaren shari'a a ƙarƙashin karantarwar annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam. Allah ta'ala ya zargi waɗanda suke rarrabuwa a cikin addini ya ce innan lazina farraku dina.
Innan lazina farraku dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay.
Lalle waɗanda suka rarrabe addininsu suka zamo daban-daban ƙungiya-ƙungiya jama'a-jama'a gungu-gungu lasta minhum fi shay to baka cikin su a cikin wani abu mana baka tare da su ko kwata-kwata. Allah ya ce wa inna hadhihi ummatukum wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun Allah ya ce lalle wannan al'ummar ku ce al'umma guda ɗaya mai bin addini guda ɗaya kenan al'umma ce guda ɗaya wadda Allah ya halice ta ya ɗora ta akan tafarki guda ɗaya shine addinin Allah bautar shi shi kadai sai Allah ya ce wa ana rabbukum ni kuma ni ne ubangijinku fattaquni ne go wani wuri fattaquni wani wuri fa'budun fattaquni cikin mu'minuna ne go fa'buduna cikin anbiya Allah ta'ala ya ce wato ku bauta mini ni kadai ko kuma ku kiyaye dokokina to amma sai Allah ya ce mutanen nan ba su bi ba wannan dokan fataqattu amrahum فتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون Allah ta'ala ce suka ciccira al'amarin addinin su tsakankanin su suratul mu'min ta ce zubura suka yi gunduwa gunduwa da addini suka yi filla filla da shi suka yayyanka shi kowa ya ja nashi yace wani tsinanne ne wani kafiri ne wani ba daidai yake ba shine na kwarai shine na kirki shine ke kan daidai Allah ta'ala ya hana rarrabuwa kuma ya zargi masu rarrabuwa a cikin ayoyi da yawa na Alkur'ani. Amma abin da zai tabbatar maka da rarrabuwa bala'i ce, manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Iftara katil da Yahud, ala ihda wa sabi'i na firka, wa talafatin nasara ala itinatai wa sabi'i na firka, wa sataftari ku hadihil umma ala salatin wa sabi'i na firka, kullu hafin nar illa wahida. ya ce Yahudawa sun rarrabu kashi saba'in da ɗaya, ya ce Nasarawa sun rarrabu kashi saba'in da biyu, in ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ita kuma wannan al'ummai sai ta rarrabu kashi saba'in da uku, amma manzan Allah ya ce gaba ɗaya rarrabuwa tana wuta, kafkinsu suna wuta ya ce sai ƙwara ɗaya tal. Kasar sahabbai hikima gare su, ba su tambaya ta shirme. da suka tambaye manzo Allah sai suka ce ya ma'aikin Allah wace ce wannan kwara ɗayan mai tsira ina ruwansu da batattu ba su ce ba inda kai ne sai ka ce a zana maka su saba yankin gaba ɗaya batattu so in kasan in kasan hanyar daidai yanzu ka san duk wanda ya bauɗe mata ba akan daidai yake ba babu ruwanka shi koma koma wace ya bi kai in ka gano hanya ta daidai sai ka rike kaka ko yanzu ba abin da ya dame ka da wanda ya zo ya karkace da wanda ya bauɗe da wanda ya lankwashe da wanda wannan duka su ta shafa shi sa sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah wannan guda ɗaya wace ce sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace su ne wanda suke akan kwatankwacin abin da nake akan shi ne da sahabbaina dan haka kenan kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa sai an to rarrabu wannan da Allah ya hana kuma Allah ya tabbatar a ƙur'ani cewa dole sai ta faru a shari'ance haramun ne a rarrabu a tsarance Allah ya tsara kuma sai a rarrabu a tsari umarni na ƙaddara Allah ya yi umarni a rarrabu amma umarni na shari'a Allah hanawa ya yi a rarrabu a tsarin ƙaddara na Allah Allah ya riga ya tsara ba makawa dole-dole sai al'umma ta rabu amma kuma a shari'ar Allah sai ya hana rarrabuwa mun gane bambanci abin akwai bambanci tsakanin tsari na shari'a da kuma tsari na kaddara shi tsari na kaddara wannan Allah Allah ne ko ba abin da ya shahe ka da shi kuma ba a yarda ba maka buga hujja da shi ko yanzu misali kawai sai wani ya zo ya sata na wurin da an rike shi ya ce wallahi Allah ne ya kaddara wagga sata tinka min a halicci annabi Adam an riga an kaddara sai nayi abin da ya faɗi gaskiya ne ko ba gaskiya bane gaskiya ne amma ya dace ma ya faɗe ta wannan gaskiyar da bata dace a faɗa ba domin faɗin ta shiriri ta ne rishin hankali ne wannan ba allanka bane kuma ba kai aka ma umarni ba ka ɗora buga hujja da ƙaddara kai abin da aka ma umarni ka ɗora buga hujja da shi shine alƙur'ani shine karatunka shine shari'anka shine tsarin da Allah ya tsara ma ko kuma ƙaddarar da Allah ya tsara ita ce tsarinka to don haka ba a buga hujja da ƙaddara ba yiwa ka zo ka guma mugun abu da an rike ka sai ka ce Allah ne ya ƙaddara ko ka zo ka shirga tsiya da an kama ka sai ka ce Allah ne ya kaddara lokacin Usman bin Affan haka aka kamo barawo za a gundule mai hannu sai ce Amirul Mu'minin ka a kire mana hannu yace saboda me yace saboda waga sai Allah ne ya kaddara ni inda bai kaddara ba da ban yi ba sai ce to kamar yanda ya kaddara ma kai satai yanzu kam zai kaddara kuma mu gundule maka hannu kenan ba a yarda da buga hujja da kaddara amma akwai hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace annabi Adam da annabi Musa sun halu sai annabi Musa yace kai ne Adam annabi Adam yace kwarai kauni ne yace kai ne wanda Allah ya halitta da hannun shi yace ni ne yace kai ne wanda Allah ya karrama kai sa mala'ikun Allah suka ma sujada yace mashi ni ne yace yanzu duk wannan girmamawar da Allah ya maka kai ne ka janyo mamu bala'i ka je ka ciyo itaciya ka zama sanadiyar hudomu daga cikin aljanna sai annabi adam ya ce ba kai ba ne musa ya ce kwarai ni ne ya ce ba kai ba ne wanda allah ya magana da shi cikin annabawan shi ya ce ni ne ya ce yanzu duk ilimin da allah ya baka da basirar da Allah ya baka da littafin da ya sabkan ma ka kasa gane cewa wannan lamari ne wanda Allah ya kaddara mana tunkan a halice ne da shekaru da shekaru 40 wanzu Allah sun sallama ya ce fahajji Adamu Musa sai annabi Adam ya rinjaye annabi Musa da hujja to kaga wannan hadisa a zahiri annabi Adam ya kafa hujja da mi da kaddara cewa Allah ya kaddara mai amma yana zargin annabi Musa yanzu kai baka fahimci cewa ba Allah ne ya riga ya tsara haka domin bayan tun da ya halicce annabi Adam kamin ma ya busa ma annabi Adam rai ai yayi duniya ko ya ce ma mala'iku zai yi duniya ya ce masu kuma zai kawo halittu to da yace zai kawo halittu suwaye zai kawo wannan halittun kenan Allah ne ya kaddara haka ya tsara saboda yana son ya kawo annabi Adam duniya da zuri'a shi to sai malamai suka ce lalle cikin wannan hadisin annabi Adam ya kawo hujja da kaddara sai malamai suka ce amma baya dacewa ga musulmi ya kafa hujja da kaddara akan wata banna da yayi sai in ya tuba game da wannan abin ya bari to nan ya halatta in wani ya zarge shi ko ya wato tuhumce shi nan ya halatta ya kafa hujja da kaddara saboda shi annabi adam bayan ya tuba ya tuba Allah ya yahi mai shi yasa sai ya nuna wannan ma kaddara to kai ma ko gobe in barawo ne kai in Allah ya sa ka tuba daga sata ka bari sai wani ya fallata ka ya ce ɓarawan banza ba kai bane nan dai mai kai sata wannan babu matsala ka ce ai wancan lamari ne wanda ya riga ya wuce kuma shi ma Allah ne ya kaddara sai na yi shi kenan kaga saboda mi saboda yanzu ba kai katu ba amma abin da ba a yarda ba shine kana tsamo tsamo cikin laifi sai ka ce Allah ya kaddara kuma ka ci gaba da kana aikata laifi baka bari ba kuma baka da niyyar bari kuma sai ka dora ma Allah ka ce shi ya kaddara to irin wannan buga hujjai da kaddara kwatankwacin na mushrikai ne sai qulul ladina ashraku سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء wato mushrikai da suka ji hujjoji sun zarge su akan shirka da suke da kuma haramta abubuwan da Allah ya halitta sai suka ce lausha Allahu ma asharakana a inda Allah ya ga dama da bamu yi ba dan haka shine yaso muka yi wannan shirka kuma inda ya ga dama da bamu haramta komi ba sai Allah ta'ala ya musu martani yace ai irin wagga hujjai ita ce hujjar da na gabanin su suka dogara akan ta har suka shiga wuta suna nan suna ta Allah ne ya kaddara Allah ne ya kaddara sai da azaba ta tarda su kenan ba daidai bane ba yasa karshe a cikin suratul an'am da Allah ya faɗi kwatankwacin wannan ayi a karshe sai Allah ta'ala ya ce qul falillahi alhujjatul baligha kace Allah shike da hujja mai kai makwara ku ba ku da wata hujja wajen Allah ba ku da wata hujja saboda haka a takaice dai rarrabuwa Allah ya kaddara a tsari na kaddara dole al'umma sai ta rarrabu babu wanda zai iya hana wannan ya zartu domin Allah ta'ala ya ce walau sha'a rabbuka ko walau sha Allahu ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم Allah ta'ala ce inda Ubangijinka ya ga dama da sai ya mai da mutane su zamo al'umma guda masu addini guda, ko musulunci gaba ɗaya ko kafirci gaba ɗaya. To amma wannan Allah ta'ala ya ce wala ya zalu na mukhtalifin ba za su gushe ba suna masu saɓani. Illa man rahimu rabbuka sai dai wanda Ubangijin ka yi marhama. Sai Allah ya ce wala zalin khalaqa mu ai saboda haka ma ya halice su. Saboda mi? Mi saboda mi Allah ya halice su saboda su yi saɓani. Wasu malamai suka ce damirin yana koma kan haka. Da suka ce a Allah bai halice su saboda su yi saɓani ba. walizalika khalaqahum don haka Allah rike su ma'ana dan ya masa rahama saboda ya ce illa man rahima rabbuka ko sai dai wanda ubangijin ka yi rahama sai ya ce walizalika khalaqahum ai saboda haka nan ma ne ya halice su kenan dan rahama ne ya halice su ba dan sabani ba kuma wanda suka yi wannan fasare suka ce saboda lamiri yana koma zuwa ga aqrabul mazkur to aqrabul mazkur anan shine rahama ko saboda haka dan ya masa rahaman nan ne ya halice su Allah ta'ala ya ce wala ta tafarraku fi kada ku rarraba a cikin shi sai ya ce kabura alal mushriki na mata da uhum ilai ma'ana ya yi girma ya yana wahala ga mushrikai abinda kuke kiransu zuwa gare shi a dunkule nan ayat tana nuna musulunci da tauhidi wanda ake kiran kafirai zuwa gare shi abu ne mai baka wuya gare su yana ba su wahala kuma suna kyamar shi ba su kaunar shi wannan ayoyi da yawa sun yi nuni akan wannan ma'anai Allah ta'ala ya ce wa tulu alaihim na ba'a nuhi.
واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله
Na'am.
فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون A dunkule cikin wannan aya Allah yana ba mu labarin cewa annabi Nuhu ya ce ma mutanen shi, In kana kabura alaikum maƙami, wa tazkiri bi ayatillah. Idan matsayina na mai wa'azi ina tunatar da ku ayoyin Allah, wannan yana yana yana da girma a gare ku kuna ganin kuna kyamar haka yace to ku je da ku da gumakan ku da abubuwan shirkan ku ku kulla mana makirci kar ku raga mun ma'ana ba zan daina ba zan yi tai kar ku raga mun Allah ta'ala yace zalika bi annahum karihu ma anzalallah ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم wannan ayan ma Allah ya nuna cewa wato kafirai suna kyamar abinda Allah ya sabkar shi yasa Allah ya bata ayyukansu don haka Allah ta'ala wato ya faɗi cewa in ana karanta musu alƙur'anin saboda kyamar shi da suke da kuma kyamar abin da ake kiransu zuwa gare shi suna yin wasu abubuwa kamar da makaranta cikin suratul fusilat wato suna cewa wala gaufihi ko la tasma'u li hadha alqur'an wal gaufihi kar ku saurari wannan alqur'anin kenan kaga wannan yana nuna yana da girma a cikin zukatansu abinda ake kiransu zuwa gare shi ba su kaune shi yasa wata aya Allah ta'ala ya ce wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ana karanta mai ayoyin mu sai ya juya ba yana mai girman kai ka Allah ya suma'aha ka anna fi udunaihi wa qara kamar dai bai ji ba kai ka ce akwai wata danniya a cikin kunnuwan shi ayoyi da dama Allah ta'ala ya nuna yadda kafirai suke kyamar wato abinda ake kiransu zuwa gare shi a wata aya da ke cikin suratul hajji sai Allah ta'ala ya nuna cewa saboda tsananin kyamar da suke yi suna ma kusa su kwaɗe wanda yake karanta masu ayoyin namu ko bai za ta tala alayhi ayatuna bayyinatan ta'rifu fi wujuhil ladina وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر na'am يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا Allah ta'ala ya ce idan ana karanta masu ayoyin mu bayyananu to da ka kalli huskokin kafirai zaka gane alamun kyama ba su kaunar shi suna jin bakin cikin haɗuwar kiransu zuwa ga alkur'ani zuwa ga tauhidi zuwa ga musulunci ya kaduna yasquna bil ladina yatluna alaihim ayatina suna kusa ga su afka ma wanda yake karanta musu ayoyin mu ana suna kusa ga su yi mai mummunan ukuba su afka mashi saboda tsananin kyama da rashin kauna to masu irin wannan halin wanda suke kyamar abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake kiransu zuwa gare shi Allah ta'ala ya mamu umarnin cewa ka shaidin mu da su babu mu babu su kan mu yarda mu kulla alaka ko zumunci da su domin waɗannan Allah ta'ala ya la'ance su dalika bi annahum qalu lil ladina karihu ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر na'am والله يعلم إسرارهم Allah ta'ala ya ce ba kan banza ba Allah ya tsine musu albarka ya hudda su daga cikin layin mutanen kirki a'a ba kan banza ba in mala'iku sun zo karɓar rayukansu suke shishirgar su a haka ayoyin ta kaka faɗi kamar wannan ko su ne wanda mala'iku ke duka sai Allah ta'ala ya ce bi annahum qalu lil ladina karihu ma nazzalallah saboda sun ce ma mutanen da suke kamar abin da Allah ya saukar me suka ce musu sanuti'ukum fi ba'd al-amr za mu yi maku da'a cikin wani shashe na lamari ba duka ba wani bangare na al'amari za mu yi maku da'a sai Allah ta'ala ya ce to shi Allah ya san sirrin su saboda haka wanda yake kamar da'awar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai halatta ba a yi mai da'a ko miskala zarrati Da haka a- Allah ta'ala ya ce, Kabura alal mushriki na mata da uhun ilai, Allahu ya ji tabi ilaihi man ya sha'u, Allah yana zaɓen wanda ya ga dama ilaihi, ai ilar tauhid, yana zaɓen wanda ya ga dama zuwa ga tauhidi, wa ya haji ilaihi man yunib, kuma yana shiryar da wanda yake komawa zuwa gare shi da al'amuran shi. Wato wannan ayat ta tabbatar da cewa Allah yana zaɓen wanda ya ga dama. kamar yadda ayoyi da dama na alkur'ani sun tabbatar da haka Allah ta'ala yana zaben wanda ya ga dama don haka ya zabi annabi ya zabi annabi Adam Allah ta'ala ya ce fajtabahu thumma tabahu rabbuhu ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى sannan ubangijin shi ya zabe shi ya datar da shi ga tuba ya karbi tuban shi kuma ya shiryar da shi shine annabi Adam ko kaga shi yana cikin wanda Allah ya ga dama ya zabe shi annabi Ibrahim Allah ya zabe shi inna Ibrahim kana ummatan إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين na'am شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم Allah ta'ala ya ce lalle annabi Ibrahim kana ummatan malamai suka ce ummatan anan ana nihin rajulan muti'an lillah annabi Ibrahim ya kasance mutum ne mai yi ma Allah ta'ala da'a qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin mai biyayya ne ga Allah wanda ya karkace ma shirka baya daga cikin mushrikai sai ce shakiran li an'umihi mai godiya ne ga ni'imomin Allah sai Allah ya ce ijtabahu Allah ya zabe shi kaga shi ma Allah ya tabbatar da ya zabe shi ko to cikin ali imran Allah ta'ala ya zabe wasu mutane yace inna Allah saba إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين waɗannan Allah ya zabe su ga wasu mutane can su ma Allah ya zaba su ne makaranta alqur'ani Allah ta'ala ya ce thumma awrathna alkitaba
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا sannan muka gadar da littafi shi alqur'ani ga waɗanda muka zaba daga cikin bayinmu dan haka sai Allah ya zabe ka yi sanya ka cikin ahlul qur'an shi ma wannan zabin Allah ne to duka ayoyi da dama sun yi nuni akan irin wannan ma'anai na cewa Allah shine yake da zaɓe shi yasa a cikin suratul qasas Allah ya kashe di kar wani ya shiga gonar Allah ya ce shi ma zai zaɓa a cikin addini yana da zaɓi a a wa rabbuka yakhluqu ma yasha وربك يخلق ما يشاء ويختار na'am ما كان لهم الخيرة ubangijin kashi yake halittar abin da ya ga dama kuma ya zaɓa don haka ma kana lahumul khiyara ba su suke da zaɓi ba balle su zaɓi abin da suke so Allah shi yake da zaɓi shi yasa Allah ta'ala ya zaɓi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya hihita shi akan sauran annabawa Allah ta'ala ya zaɓi alqur'ani ya zama shine cikamakon littattafan shi kuma mahihicin littattafan da ya saukar Allah subhanahu wata'ala wato ya zaɓi waɗannan annabawan da muka zana da ma wasu wanda bamu zana ba wanda alkur'ani ya zano su Allah ta'ala a cikin nasaru kaf Allah ta'ala ya zaɓi Salmanul Farisi akan dukkanin sauran nasaru a cikin Yahudawa kaf Allah ta'ala ya zaɓi Abdullahi ibn Salam akan dukkanin sauran Yahudawa a cikin al'ummomi kaf Allah ya zaɓi al'umma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya hihita ta akan dukkanin al'ummomi a cikin watanni kaf Allah ta'ala wato ya zaɓi wasu watanni guda hudu kuma ya gayyace ya zaɓe su su ne watanni masu alfarma sannan ya zaɓi watan Ramadan a cikin wato kwanuka kam Allah ya zaɓi ranar Juma'a ya zama shi ne mahi alherin yini wanda rana take bullawa a cikin shi ya zama cikin Juma'a Allah ya halicci annabi Adam ran Juma'a Allah ya busa mai rai ran Juma'a Allah ya shigar da shi aljanna ran Juma'a aka huddo shi daga aljanna ran Juma'a alkiyama za ta tashi ran Juma'a ke akwai wata wani lokaci wanda ba yayyiwa musulmi ya dace da shi yana roƙon Allah sai Allah ya karɓa mashi Allah ya zaɓa cikin duwatsun duniya kam ya zaɓi dukin attur ya yi rantsuwa da shi ya ce wattur kuma ya ƙara ya ce wattur sini Allah ta'ala wato ya zaɓi wasu daga cikin darare ya hihita su akan sauran darare ya zaɓi dare na wato darare guda goma na ƙarshen ramadan ya zaɓi darare wa layalin ashir na harkon muharram ya yi rantsuwa da su sannan cikinsu kaf allah bayan ya yi tankaɗe da rarraye kuma sai ya zaɓi wani dare wanda ya ce lailatul qadr khairun min alf shahar ya ce wannan daren ya fi dare dubu alheri a wajen allah don haka allah shi yake halitta kuma ya zaɓi abin da ya ga dama cikin halittun shi ya hihita wanda ya ga dama akan abin da ya ga dama a bisa tsarin da ya ga dama a yanayin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama babu kuma wanda zai ce mashi tak saboda Allah ta'ala ba a tambaye shi akan abin da ya aikata la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun don haka kenan zaɓi gaba ɗaya na Allah ne Allahu yajtabi ilaihi man yasha Allah yana zaɓen wanda ya ga dama zuwa gare shi wa yahdi ilaihi man yunib amma yana shiryar da wanda yake mai da lamurra zuwa gare shi kenan wanda Allah ta'ala ya riga ya sani a cikin ilimin shi cewa bawan shi ne mai mai da al'amurra zuwa gare shi to sai Allah ta'ala ya zaɓe shi ya ɗora shi akan shari'a muna roƙon Allah da sunayen shi masu tsarki ya dora mu akan shirya sai Allah ya ce wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum to wa gaba tafassaruwa ga alamu sai dai wani ramadana na gaba dan haka za mu tsaya a nan wurin insha Allah ta'ala idan Allah ta'ala ya kai mu a ramadana na gaba sai mu zo mu tashi kan wannan aya ta 14 Allah ramma ka rike da kyau saboda halin mantuwa in kuma lokacin baka nan Allah ya saka ta himaka kaga kaga kenan sai wani ya jago an taɓo ka tawaya kaga inda aka tsaya muna roƙon Allah ta'ala ya karɓa muna baki ɗaya Allah ta'ala ya datar da mu kenan kamar yadda muka shelanta cewa insha Allah yau ne za mu tsaida wannan karatu da ake wanda wato in ba dan uzurruka ba na Ramadan da kamar ka a tsaida shi kamata ta fafarawa ma har ƙarshen Ramadan to amma abubuwan yawa gare su muna roƙon Allah ta'ala ya karɓa mana abin da ya gudana na karatu kuma ya sanya shi a cikin mizanin mu baki ɗaya wato akwai a sheikh malam fadlu sadisu ga yanan wurin wanda su ne iyayenmu a cikin da'awa kamar yadda ya saba a kowace shekara yana kawo ziyara a wajen rihe karatu gashi nan ya zama Allah ta'ala ya kaddara sun kawo ziyara tare da shugaban agaji da rake sauran agaji na haka muna musu maraba da zuwa kuma muna fatan Allah ta'ala ya kara ma rayuwarsu albarka Allah ta'ala ya sa a gama da duniya lahiya insha Allah kenan ina son yi wasu ɗan takaitattun bayanai kamar in ba malam kenan yi mana jawabin da yake dauke da shi akwai tambayoyi ko to ba laifi kenan malam sai karɓa tambayoyi kenan na farko ina son in tunatar da mu baki ɗaya cewa mu ɗora amfani da damar da Allah ya ba mu kamar yadda kullum ina wannan tunatarwa saboda dama kuma cewa take ba ta dama yanzu a ramadanin nan da kamawan shi yau gashi kamar kyautawar ido hamun zo goma sha takwas goma sha takwas ta zo ne yake tambaya ta wai sha shidda ne ko sha biyar ta ce mai sha takwas ne ya ce za an yi sha takwas in mutum ya duba sai ya ga abin kamar kullum na lokacin ƙara kusantowa yake to yanzu cikin sha takwas ɗin nan dukkanmu wanda ke murna an yi azumi sha takwas to cikin rayuwarka an ɗebe kwana sha takwas saura nawa kamar yadda na sha ba da misalin cewa in shekara miliyan Allah ya baka a duniya to in aka kyauta saura nawa saura miliyan ba kyautawa ko ba haka nan bane in Allah ya baka shekaru miliyan a duniya sai aka kyauta kana ganin wannan kyauta ba cikin kasanka bane wallahi cikin sun rabu to yanzu ba kyautawa ba kwana aka yi guda su kutum ba kwana ba sati ba sati ba wata ba wata ba shekaru aka yi da yawa wani mai hikima ya ce mutum yana farin ciki kullum inda ya kwanakai suna tafiya musamman wanda ke da alkawalin wani abu ko an gogo in aka ce sauran kwana kaza sai ga yana tawashin baki eh sauran kwana kaza ai mun cewa kai kana lissafin kwanakai na tahiya wani kaso na rayuwanka ne yake tahiya wallahi jiya da ta tahi ba ita bace ta dawo yau wata ce in wato lokaci ya riga ya wuce kaga wani ya zo to wancan cikin biyu ne ko ka tabka asara cikin shi ko kuma ka ci riba amma wanda zai zo na gaba wani ne na daban wani ne na daban wancan ya riga ya wuce saboda haka mu dora amfani da dama kamun ta kubce mu dora amfani da dama kamun ta kubce duk damar da ta kubce to ba ta dawowa sai wata kuma sabuwa saboda haka muna roƙon Allah ta'ala ya sanya mu cikin waɗanda za su ɗora cin moriyar rayuwarsu abu na gaba shine mu sani cewa kafakin rayuwarmu da muke da mocinmu da shirinmu da tafi- da shigenmu da ficenmu gaba ɗayanmu muna rubuta tarihin rayuwarmu ai tarihi na gaskiya dama shine wanda wato bayan mutuwanka za a ambata a ambata kuma kaga ko da ana tsoronka gabanka ba iya faɗin abubuwan da kake to in ka mutu dai sai an faɗi ana yiwa tun daga makabarta za a fara tattauna akan halayenka wallahi tallahi duk mu'amalar da muke yi da iyalanmu da abokaninmu da 'yan uwanmu da makwabtanmu da danginmu duka tarihin rayuwarmu ne muke rubutawa lokacin da ranka ya ɓace ka tuno da cewa tarihinka ne duk abin da ka furta tarihinka ne kake rubuta da kanka don haka yanzu ya rage gare ka ka rubuta wannan tarihi yadda kake so kana son a ɗora ambata ka da sharri to goma sharri imugun abu iciya irishin mutunci wallahi sai an haɗi sai an haɗi kana son a ɗora ambata ka da alheri bayan rasuwanka to kamata yi ka yi amfani da lokacin rayuwanka ka shauka alheri in mutum ya cuce ka kamata ya baka tausayi a cikin rayuwa yan guntuwa ba kamata bai ta dama hankali duka ya kona ma zuciya a kamata ya baka tausayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ma Abdullahi ibn Umar wasiya ya ce kun fi duniya ka annaka garibun au abiru sabili ka kasance a duniya tamkar bako ko kuma mai ƙetare hanya saboda Abdullahi ibn Umar ya rike wannan wasiya da hannu bibi biyu shi da bakin shi yake cewa idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantazir al-masa idan kan maraita kakka tsaya jiran shahiya idan kuma kaga sahiya kakka tsaya jiran marici me yake nihi da wannan karatun in Allah ya nuna ma marece ka ga marece lahiya to ka kaddara a cikin lissahin ka ba lalle bane dole sai sahiya an yi da ni kuma wallahi haka ne ba dole sai an yi sahiya da kai kullum in ka ga sahiya to ka kaddara a ranka ba dole bane sai na kai marece don Allah inda haka muke rayuwa duk da ba mu huta ba da mun huta da kwarmaniyar duniya ka ci bashin wani kan yanzu in ka tabbatar da yanzu marecen nan kai abin da ke kudirinka a zuciya ba za ka kai sahiya ba tsakaninka da Allah ka rangama bashi ka ci haƙƙin wani kayi bala'i kayi masifa kayi rikici da wani in ma mutum ya tado rikici ya nuho wajen ka kai ba sai dai baka tausayi ba don haka wannan wasiyya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi ibn Umar sai yake cewa shi Abdullahi ibn Umar wa khudh min sihhatika limaradika kai amfani da lahiyanka saboda rashin lahiyanka wa min hayatika limautika kuma kai amfani da rayuwanka saboda mutuwanka ma'ana kai amfani da rayuwa saboda mutuwa da rayuwa ake amfani saboda mutuwa saboda malamai sun ce in mutum ya mutu bai da gidan shiga sai wannan gidan wanda ya gina tun yana duniya shi gidan duniya wato wani irin gida ne wato gidan lahira wani irin gida ne mai ban mamaki wanda wallahi kowa shi ke gina ma kanshi sarran shi ka ɗibi a awon igiya ake cewa da hausa ko ba iyaka kawai kai za ka yanka sarranka Allah ya ba kowa dama nan ya yanki sarran shi kuma ya gina kalan ginin da yake son ya shiga. Amma la dara lil mar'i ba'da al mauti yaskunuha illa allati kana qabla al mauti yabniha. Mutum baya da gidan da zai shiga bayan mutuwa sai gidan nan wanda ya gina kafin mutuwa. Fa in bana ha bi khairin in ya gina shi gini mai kyau tare da alheri tsaba maskanu gidan shi zai yi daɗi. wa in bana ha bi sharrin in kuma ya gina shi da sharri khaba baniha wannan maginin ya tabi yayi asara don haka kenan kamata yayi kowa yayi kokarin ganin wani kalan gini ya kamata ya makan shi Allah ya ji kan a Sheikh Malam wato Muhammad Ibn Usaimin rahimahullahu ta'ala malami ne shahararre a Saudiya sananne kuma lokacin shi to shine wato din rayuwar da yake gaba ɗaya sai labari ya je ma wani attajiri na Saudiya cewa shi fa malam bai da gida kawai sai ya zo ya same shi ya ce akarwakallahu na je labarin an ce baka da gida sai ya ce a'a ina nan ina gini aka ce kana gini ya ce ina kake gini sai ya gaya sunan wata unguwa to unguwar can makabarta take sai ci cikin unguwa kaza nake gini kenan kawai sai ya kyale shi bai fahimci cewa ga yanda malam yake nihi ba sai bayan ranshi sai bayan mutuwan shi ne sai ɗaliban shi suka mai sharhi suka ce ai lokacin da ka tambaye malam yana da gida ya ce ma yana nan yana gini ai ka ji sunan unguwar da ya gayi makabarta ta ga lokacin mutum ya dahe kanshi saboda bai fahimce shi ba to wannan lissahin ne ya kamata a ce kowa cikinmu yana da wallahi tallahi babu wani gida wanda ya cancanta mutum ya gina shi ya tanadi sama ga wannan gidan sama ga wannan gidan shi ne ya kamata kullum cikin rayuwar mu ɗora tunanin yadda za a yi mu inganta shi yadda za a yi mu ji daɗin shi abu na ƙarshe wanda nake so in yi magana a kan shi shine bisa kan wannan kwanakan goma na ƙarshe wanda suke tunkara mu sani shi watan ramadan ya sha bamban da sauran abubuwa duk sauran abubuwa da muka sani suna ƙara tsufa suna rage balar ko yanzu in mutum ya samu mota in ta yi kwanakai ga hannun shi ƙara tsada take ko ragewa rage kima take to mace ma budurwa in tana budurwa aka kai mata sadaki ka 500 ta rina ta ce sai miliyan ko ta ɗora mamaki yanzu kamata za a kama miliyan tana ganin miliyan uku ya kamata a kawo mata ko don Allah in aka yi haƙuri yau da gobe wata rana aka mata jikka 40 sujada za ta yi ta godiya ga Allah ta ce om ni jummala yanzu ni aka kawo majaka arba'in sadaki saboda mi saboda ta rage kima gaba daya yau da gobe ta saba kima ko to duk abin da zaka tuno a rayuwa sai kaga in ya kwana biyu rage daraja yake amma wallahi banda ramadan shi ramadana yana ƙara kwana biyu yana ƙara daraja yanda kwanakai ke ƙara tahiya yana ƙara daraja da kima kai wanda ma Allah ta'ala ya hiso cikin kwanakan Ramadana na ƙarshen ba na farkon ba saboda haka wanda ya kwana ya motsa wanda ya sanyi ya gilgishe yanzu ne ya kamata a ce mutum ya ƙara dagargajewa da dagewa wajen neman kusancin Allah ba wai farkon azumi ba farkon azumi wannan ana son lalle duka kwanuka ne masu albarka amma mutane da yawa farkon azumi sai ga suna da ƙwazo da himma da ƙoƙari amma da an tahi an kwana biyu zai ga kowa wai haya zama jiki ramadana abinda da ake dan shakku shakku ana dan yi masa kara ana ganin ramadana ne ramadana ne to yanzu an bar kare saboda ya zama jiki da farko farkon azumi sai ga mutum yana taka tsantsan da gulma yana taka tsantsan da ƙarya yana taka to amma da an kwana biyu kawai sai tafi so ta shikenan yanzu har an zama jiki yanzu ba matsala zai ci gaba da abin da ya saba to ya kamata mu gano ramadani shi yana kwanakai na tahiya yana ƙara kima wajen Allah yana ƙara daraja wannan kwanakan goma na ƙarshe su ne kwanakan da cikin su ke da kwai itikafi su ne kwanakan da cikin su ke da kwai daren lailatul qadari wanda Allah ta'ala ya ce ya yi wata dubu alheri a wajen shi su ne kwanakan da ake wato tahajjudi su ne kwanakan da ake fitar da zakkakono su ne kwanakan da Allah ya sabke alkur'ani izo sattin daga lauhil mahfuzu zuwa wato baitul izza gaba ɗaya inna anzalnahu fi lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatin mubaraka saboda haka ya dace lalle mu ƙara ƙwazo mu ƙara dagewa wajen kusantar Allah in ma mutum bai ma yi ƙoƙari ba a cikin dukkanin kwanakan nan sha takwas to shi akwai damar ka yi ratirafashi kana iya zuwa ka tuba ka fara daga yanzu kuma Allah ya karɓe ka da hannu biyu muna roƙon Allah ta'ala ya karɓa muna ayyukan da muka yi ya gafarta mu kurakuranmu kuma ya sanya albarka a cikin dukkanin karatukan da muka gudanar a cikin wannan watan da sauran lokuta muna roƙon Allah ta'ala ya karɓa muna Allah ta'ala ya karɓa muna Allah ta'ala ya sanya muna yi asa'a Allah ya raba mu da yin asara wato abu na ƙarshe wadanna ce wancan ne na ƙarshe shine ina son in isar da godiya zuwa ga 'yan agaji waɗanda suke ƙoƙari suna zuwa da wuri don su shirya wato kayan sauti har ma in sun ji sauti baya tahiya da kyau suna ta ƙoƙarin ganin yadda za su gyarawa muna roƙon Allah ta'ala ya saka musu da alheri Allah ya haɗa mu da mu da su baki ɗaya gidan aljanna sannan haka dukkanin 'yan uwa wanda suka dage suka ɗora zuwa a wajen karatun nan kun san dagewa a yi ta zuwa shi ma ba ƙaramin aiki ba ne sai wanda Allah ya datar da shi yake da kokari da juriya musamman ma iyayenmu dattawa da suke ta zuwa a kowane lokaci babu kyakkyarci to muna roƙon Allah ta'ala da mu da su baki daya Allah ya sa mun yi tarayya a cikin lada Allah ya karba muna ya Allah ta'ala ya sa ya zama saka wato sanadiyar samun kusancin mu a wajen Allah da samun gafarar zunubanmu insha Allah ta'ala zan mai da abin magana ga shehin malami a shehin malam fadlu sadisu ya faɗa muna kenan kalmomin da ke tare da shi sannan kuma akwai tambayoyi da ƙarshe sai amsa sai a yi addu'a gaba ɗaya bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa musulmi ba sun yi dogon bayani ba alhamdulillah tun daga wajen aya biyu da muka risko mana ana tafsirinta ya ishe ma wannan bayani da malami ba sai mun ce kun zo sai mu tashi mu tashi mu kawai sannan kuma zuwa ƙarshe malam ya kada wani muna yara muna karatu ana ce da kayan rautar sun wawara takuri sun wawara takuri to wai ya kai ƙarshen abin da aka karanta da can daga bismillah har zuwa ƙarshe kenan so yake a ce je ya karanta gaban wani malami a sake mai rubutu ko kun gane hausa da shine kenan ƙarshen tuka tuka tuk duk abin da ke akwai wallahi da malaman da masu ikon da masu kudin wallahi duk abin da kowa ke kokowa lahira ne ya samu aljanna sabu wani abu makamai da mahalar yau kawo magana ta shirku sai ne allah ya masu rahama da gafara wallahi mafi rinjaye mu al'umma ba aikin abba mu iya yi ba nan mu gina gidan kusan ƙarshen ka shiga gidan sai ka rushe aikin abu ku gane wani gidan aya kun gane abin da ke ne ka yi gina ka tsara ka yi fulafan ka yi fintur ka kawo salon-salon ka saya ka kawo kome kuma ka saya kun fahimci da kyau me ya kamata gare ka a ce a ana walima ba wanda shi na gida walima mutuwa nake maka na ba walima a kawo mutane abinci su ci ba kun gane hausa dabo ala na alan kawai shi kenan ka kuma ka gina ba wani gana mu na bana magana kabarin ka ta inda za ka kwanciyar kabari sai kana nan kana nan kana nan sai ka ce ni wannan wa'azin ma da ake yi gaskiya wa'azin nan ba iske mako annabi ma yi shi kaga da jami'a kai duk aikin da ya shekara 60 ko 70 ko 40 ko 50 duka ya bar shi yanzu ginin nan ya rushe shi ya gina amma kusan karshe ya rushe shi kun fahimta da kyau mala ya kai mu ƙarshe wannan Allah ya saka ma imam shugaba kuma da alkhairi da jimriya da dagewa da karance-karance ko ina ba hutawa an gane ko kuma shi ma suna cin amfanin kurciyar tasu da lahiyar tasu duk ma da gina komai da komai akwai lokacin da za a kasa bai iya a yi shekarun amma ba iya za ce bari yara kuli ku amma akwai karatu amma iyawa da ake canza ba iya Allah ta'ala ya sama rayukarsu albarka ya ƙara masu lafiya da fahimta da hazaƙa da haƙuri da jumriya wannan shi ne abinda muke ta roƙon Allah duk wanda ya taso shauƙin shi ya koya karantar da alƙur'ani da sunna annabi Muhammad muna roƙon Allah ya ƙara masa lafiya da haƙuri da jumriya da fahimta alƙur'ani da sunna wannan shi ne abinda ake so kuma a yi dan Allah kuma a sa ikhlasi wannan shi ne to sai ɗayan bayani da zan yi mutane su kiyaye yanzu mu lura bara irin wanga lokacin da Allah ya kawo akwai mutane da duk sun mutu nan ne wallahi akwai wanda sun mutu ba su ga wanga azumin ba amma suna tunanin sunan sun program na shekara biyar ko hudu ma ko bakwai ashe ana na ce maka kai da ka kusa mutuwa kana wannan abu kai baka sani ba kai da ka kusa mutuwa kana wannan abu kamar dai aka yi kwana kwanan ka ya ce kuma bantin kuma na ya ƙara karatu ba sai wani karatu Allah sa kuna gane kinan me ya kamata gare mu wallahi lokacin da kake da yalwa lokacin da kake da yalwa ta lahiya yalwa ta ilimi yalwa ta gangan jikinka yalwa ta dukiya yalwa ta ilimi ta ko ta kuɗi ko ta mulki ka yi ƙoƙari ka ci amfanin wannan yalwar da Allah ya baka tunda baka san sa Allah ka mutuwa la'alla yanzu nan ne ma bai gani ma kiyamun lalilan wallahi wani sai ya mutu la'alla wani wurga shekara da gare ta ko ni hamma da yi misali da alaran ma yace in ya ce saudiya kina ya ce ta malamai kun gani ku ina fatan kuna fahimta ta da kyau ko gani ba to ka gani kiran duk wani abu kuma abu ne ko mai zuwa kuma abu ne mai zuwa ana ɗaukar wasa ne abu mai zuwa ne in alaran ma bai ce bai shi malam sai in malam bai ta zaune ta wani da kyau sai a ce kun ganin ba da wancan malam ya zo nan kuma ya zo nan ashe duk ayyukan shi ne ke ƙara yanzu bana bai zo ba Allah ya karɓi rayuwa ta to dole sai mun sa wannan abin a cikin zukatanmu in karɓi suka zuka ce yanzu la'alla yanzu na akwai wani wanda bai da uwa bai da uba bai da uban shi wanda ya haifi uban shi bai da kakko shi ko shi babu su babu sun mace kuma gashi nan shi bai tunanin shi to yanzu an ga mutane da su ne suka haihe ni su ne ke ɗauke da ni su suka haihe kuma an ga nawowa suka haihe ni yanzu duk sun bar duniya sun tafi su gidajensu wasu ma gidajensu an sai da ba mu ke ciki ba mu uwayen ba su gani gidan ba saboda babu ba su da halin gadin gidan an sai da an ba su kuɗi sun canye to mu wajen jalike nan ma mutu zane amma da mu kallon wannan ne Allah ta'ala ya taimake mu ya sa mu rayuwar mu albarka ba sai na tsawo ta da mutum da dare yayi dan fita mu Allah ta'ala ya sa mu rayuwar mu albarka baki da ina roƙo Allah tabaraka ta'ala ya sa albarka cikin abubuwan da muke gabatar da su da karanta-karantar da ake yi baki dai Allah ya sa albarka wanda suka rasu musulmai bara zuwa bana banda wancan wa'anda kullum ana masu adda a kun gane ko daga bara zuwa bana daidai wanga lokaci ku fahimci da kyau banda da wa'ancan kakan da waye an masu adda amma daga bara zuwa bana wa'anda suka rasu Allah bai gwada masu wanga lokacin ba muna roƙo Allah ta'ala ya yahe masu kurakurin su Allah ya ga masu da mala'ikun rahama mu da muka yi saura ba mu sani ba ranar ta dawo muna muna raye ko da lahiya in ba mu mutu ba tana ana zuwa ba mu da lahiya ba mu hituwa ko kuma ya kajarce mu sai mun bar garan mu ce neman diga mu ce diga wani gari mu bar garan da Allah ba abin da baya to duk wanda Allah ya jarumta da wata alloba ko ta musifa ko ta gida ko ta iyali ko ta dukiya ko ta mutunci muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo sauƙi cikin al'amura muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ƙasar mu ta Niger duk wanda suke neman makirci da sharri da ƙasar mu Allah ka maida musu amsu Allah duk wanda bai son zaman lahiya a cikin ƙasar Niger kowane ne Allah ka tona mai asirin kaskanta shi ka ba cin nasara wani suke neman kasar Nijar da alkhairi da albarka din suke Allah ya kawo mana su muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya karna jamnar da kasar Maladi lahiya alkhairi da albarka da zama lahiya cikin kasar Nijar da garin Maladi Allah ya sauka mu da su muna roƙon Allah tabaraka ta'ala dukkan malaman mu da suka rasu Allah ya masa rahama da gafara sun yi aiki kuma abubuwan ladan na tahi musu ladan na tahi musu shine a ilmu yin tafa'u bihi ko ladan na taje musu muna roƙon Allah ya ƙara haske kabarkan su muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala duk wanda ke nan wuri wanda ke da bukata ta alkhairi Allah biya mashi wanda ke da muguni Allah muna roƙonka da sunanka kyawawa Allah tabaraka wa ta'ala ka baddala mai zama alkhairi Allah ta'ala ya kare mu da talauci da masifa Allah ya kare mu da asarar ibada Allah ya kare mu da lababe addini Allah kare mu da mu da zura'an baki daya Allah karka tozartar zura'an ko ba mu da rayuwa Allah ya Allah kare mu daga dukkan sharrin masharata Allah sauran rayuwar tarbiyyar mu Allah ka sa mata albarka Allah sauran rayuwar mu da ke akwai Allah ka yi mata albarka haka ce sauran abu Allah ya mashi albarka kai abinda Allah ke so kuma kana nisanta abinda Allah ba so mutuwa ta zo ma wannan shine ana roƙon Allah ta'ala sa albarka sai mu ƙara salati ga annabi mulai da addu'a Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa arham Muhammad wa baraka ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakata wa rahimta wa barakata ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma la tad'alna hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa faraita wa la aiban illa satarta wa la maridan illa shafaita wa la jahlan illa 'allamta wa la faqiran illa ghanaita wa la mu'siran illa yasarta birahmatika ya arhamar rahimin ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم احسن اكبر وتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا عزيز يا غفار واغفر يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا الله كربنا إبادنا مع الله الله كربنا وانا إبادنا مع الله الله كارم دموم أسار لا يوح الله كتبت على خير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم